إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة واندا كين قلقر كدا أبنن دا مقرم جمهورية النجر يومنا ثلاثة هدو قواتنا ربيل مساني hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha ɗaya ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da sha takwas yau insha Allah a cikin karatun munan littayi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz za mu yi darasi na ɗari da hamsin da shidda da bakwai ɗari da hamsin da bakwai darasi na 157 insha Allah a sati da ya gabata mun hara bayani na li'ani kin za mu koma harkon babar na al-li'an al-li'ani kalma ta tsinuwa wannan shi ne kalma ta al-li'an da kowa zai rantsuwa ana amka wannan kalma a wajen ma'aurata mun yi bayani a sati da ya gabata yadda aka ba namiji kariya a lokacin da ya tuhumi matashi kariyar da ba a ba wani ba irin ta in ba miji ba saboda inda ba miji ba ne ba don da ya tuhumi wani da zina mace ko namiji ka tuhuma da zina za a nema ka kawo shaidu guda hudu mataka babu shaidu guda hudu kai ko ku da kuka yi wannan tuhuma abinda yake kanku haddi na kasafi bulala tamanin za a bulala ku tamashi namiji idan ya tuhumi matar shi da zina shaidu inda shaidu shi kenan amma idan babu bai ka shaidu ba ba cewa shi a mai haddin kasafi ya kai tsaye irin na kama wani da ya tuhumi wani shi an ba shi kariya ta liyani ya zai wani rantsuwa an aka wani rantsuwa ga abin da ya tuhume ta gaskiya ne imma ya ce ya ga tana zina ko ya kore wani ciki da yake cikin ta ne mana cikin matar shi ko da ya kore da daga cikin ɗiyan shi wannan zai wannan rantsuwa ta abin da ya hudu shi ne kenan ya kare ma kanshi wannan haddin kasafi da za a mishi inda manatun da babu shiru amma inda wani ne kudin sai haddi kudin sai ya ce idha kasafa rajul zawjatahu fakadzabatu fakadzabatu fa alayhi alhad illa an yuqim bayyinata mana idan namiji yawa matar shi kasafi sai ta karyatar da shi falil hadd sai haddi ya hau kan shi illa an ibn bainatu aw aw la'in ko ka mana imma ya kawo ya kawo shaidu aw la'in mana yayi li'ani na kare ma kanshi wannan haddin kasafi yanzu bayanin li'ani ne zamu ga insha Allah yace qala ta'ala والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم رب شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن, أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين wannan shine magana ta cikin suratul nur aya 6 zuwa 9 ta ambaci mas'ala ta li'ani Allah ce walladhina yarmuna azwajahum wanda suke jihon matansu da mi da zina walam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum basu da wani shaidu in basu ba kun shi kadai ga kan shi ba shaidu akan wannan tuhuma da ya mata fa shahadatu ahadihim nan abin da ke kammacin shaidu duk da nan akwai zama ga mas'ala ta sabanin magabata kan li'ani rantsuwa ce ko shaida ce ci da in shaida ce mutum bai makan shaida duk da ibn rushd cikin littan shi na gidatul mustaqi ya kawo dole kalmomi tsakanin magabata da kitan wani sabani sabanin kurin dan kaɗan ne duk wanda illa duk wanda ba wani wanda yake bata masa alal li'ani din da ya bada abu guda kan li'ani imma ka ce ushid ina shaida ko bilazil Allah wa kaza din dai abin da yake badawa rantsuwa ce da Allah kuran ko da an mata sunan shaida a zaman rantsuwa take yace nan an kawo rantsuwa a matsayin shaida ganin ita ce kambacin shaida shi akan abin da aka nema inda wani ne zai kawo shaidu ya tabbatar da abin shi kuma rantsuwa ce zai kama wani abu ya ce kenan shaida da zai yi a rubu shaharatin bila zai rantsuwa hudu ga Allah mana zai iya shaidawa iya shaidawa ya rantse da Allah iya mai shaidawa mata shi ta zana ko na gan tana zana ne ta zana ta zana zai wani rantsuwa guda hudu da Allah cewa innahu lamina sadiqin wannan tuhuma da na mata ta zana lalle ce gaskiya nake faɗi billahi zai la'ila illa huwa ɗin ka tana zana a shi birgin haushi ne ba bilare ba ne ba na billahi zai la'ila illa huwa na ganta tana zana shi kenan wannan kuma ce wani abu da nodi gaskiya nake faɗi billahi zai la'ila illa huwa na ganta tana zana kuma kuma ganta kuma gaskiya ce wannan haka zai rihe ta biyar bayan zuwa hudu da billahi la ilaha illa huwa naga tana zana tabbiyal sai ya rihi cewa kuma abin da na hudi gaskiya ne yanzu ta tana ji shine zai ce wal khamisatu anna la'nata llahi alayhim kana mukadzibin wannan billahi la ilaha illa huwa naga tana zana kuma kanta kuma gaskiya ce ka hudi su hudu kuma billahi la ilaha illa huwa in ƙarya nake Allah ya tsini ma albarka haka zai faɗi kamar da akwai abin akwai wani mutum ba tabbasa ba ga wani iya da wahala mutum ya ɗauki wani yaunin in ba gani ba wa yi darwa an al'azaba yanzu wani abin da ya hudu kenan shaidu da ake nema bika ba yanzu ya ƙare shaida kullum a hukumce ya tabbatar da matashi tana zina kun ba a mai haddin kasafi yanzu ita za a waya kuma ita kuma wai darwa an al'azaba abinda zai ɗauke mata zai tunkuɗe mata azaba ita matar kenan ga haka kenan a kumce kamar ta tayi ne to amma ita ma aka bata dama abinda zai kore mata wannan azaba ta azaba mai azaba da haddin kisa na mata amince in ba shi kashe ta zai kenan abinda zai kore mata azaba ta kisa ita ma an ta shahada arba shahadatin billah za ta yi rantsuwa hudu da Allah billahi zai la ilaha illa huwa kazib ƙarya yake billahi zai la ilaha illa huwa ƙarya yake kuma ta biyar cewa hushin Allah ya tabbata a kaina in gaskiya yake wannan in tai wannan shin wai da an hal azaba abin da zai ya kore mata azaba an ta shahada arba shahatin billahi ta yi rantsuwa hudu shine shaida hudu da Allah cewa innahu lamin kadibin wannan magana da wuri wannan tuhuma da ya muni ƙarya yake billahi zai la'ila illa huwa ƙarya yake ni bigina zana ba ƙarya yake ba zana ba kuma ta ta biyar ta ce kun hushin Allah ya tabbata a kaina in abin da yahudi in gaskiya ne to in ta haka ita ma kuma ta kare ma kanta haddi an tsaya tsaka kenan ba mu bayi ba wani zama haddi mu kuma damar ake da zahirin abu an kare ma kowa mutuncin shi shi ba abin azabi ita kuma ba mata haddin zina in ɗaya ne ba ka ce ba ɗan zina ne kai ma ya an kama ya mahaddi an ka ce mai shege ne kai ma ya mahaddi dai magana ko ka ce ɗan ɓoka mazana ce ya ce za mu haddi za mu haddi ba wata abin ba abin zai kare daga haddi yanzu wani aya ta ce jigon li'ani a cikin alkur'ani yanzu kuma bayan wannan ke zai biyo maka da sunna da ta zo kan wannan magana ta magana li'ani zai kawo maka ruwawi sai da bukari suna sa sunan da ruwa ta tabbata ya kawo ta farko ya ce wani bin abbas an hilal bin umayya kasafa mar'atahu inda nabi sallallahu alaihi wasallam bi shadid bin samha فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في زهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على مرأته رجلا ينطلق يلتمس له بينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في زهرك abin da yawa kan karanta abin nan fassara abdullahi bin abbas ke cewa hilal bin umayya ya tuhumi matar shi ɗaya cikin wannan wanda suka wanda aka jigata lamarin suka lamarin tabuka ya ce hilal bin umayya ya tuhumi matar shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sharik bin samha ya ga suna tare suna zana wannan labarin da ya kara ga abin da ya gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yajtu albayyinata aw haddun fi zalik haka haddi farko kafin a saukar da waccan aya ta magana kare maza ta magana duk wanda ya tuhumi wani da zina la zina irmulul musanati mun lam tabi abashi wadatin wannan fa jidu hunu wani salakin nan na duk wanda ya tuhumi mace kaman ma da zina a mai bulata mana akan haka yake yanzu hukunci akan haka yake duk wanda ya tuhumi wata mace mai kame kanta da bata zina bai kashi da hudu ba zai mu bulata mana kullum to shi yanzu ya zo ya tuhuma ta shi da zina shi manzo Allah ce to yanzu abin da zakurin albayyana ka kawo hujja shaidu ka kawo shaida ta matarka ta kaga shaida za su ma shaida kaga tana zina ta zina aw haddun fi zalika ko kuma bulala shine bai haddi a bayan ka zan bulala ka sai mu bulala 80 ko shaidu ko mu bulala ka bulala 80 kaga abin ya yauni ga matarka kuma ga shi ka sha bulala abin ga ya mai wani da yawa in ya ce ya ci hazulla kuma yanzu ya ce ya rasulullah ya manzan Allah idan ra'a haduna alamar ati rajulan yantalu ya ta musu albayna in zai rasulullah mutum ya ga mutum tare da matar shi mutum san mata kana kallo ka bar shi ka ji namun shaida shi ne ki ga abin akwai wani sai ka yanka zo ma ya barta wannan abin shi ne ya kama maitawa ziyarar rasulullah mutum zai ga wani akan matan shi kuma ya je ya nemo ya nemo shaida shi dai iya hudun haka annabi sai maimaita mishi albayyinata wa illa haddun fi zalim shara ga gidan shara ce kun zaman kanta ki kun haka ne kun ko ka shaida ban bude ka bare kula ta ban kun tashi hankali faqala hilal sai ke cewa wallazi ba'athaka bil haqq إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبري زهري من الحد كمتا هنا يرداد الله يرداد إيمان صد الله كرن يتشي نارس إذا وند أكوك الغسكية إني لصادق والله غسكية نكي والله تبس أبيها وكانا كما كان هكا فلا ينزلن الله ما يبري زهري من الحد نكما يتشي تبس Allah zai safkar abin da zai ɗoke mun wannan haddi a bayana. Allah mai gaba zai ko da sai shi aka ce daga cikin bayi na Allah akwai wanda idan suka yi rantsuwa ga Allah Allah zai bana musu kafara irin irin wannan ne me yace wallahi a garin nan kaza wallahi garin nan yayin ruwa yayin ruwa amma ruwa zai kafara ko to irin wannan akwai annabi akwai bayi na Allah da Allah ke jin su idan suka yi rantsuwa ba su kafara Allah zai kubuta da su za a yi ba hanyar bayan mata kun zai ka fara tun bai ka fara za abin za a yi irin wannan irin a cikin wannan ya ce na rantse da wannan yau gaskiya wallahi allah zai sabakar da abin da zai kubutar da bayana na mana da daga mun haddi kuma gurin ya da hakun haka shikenan ana nan kuwa fa nazala jibril wa anzala alayhi والذين يرمون أزواجهم ولم يكونوا شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهلهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين زوا قشن wannan bayani aya wannan aya makaranta a sama kan wannan mas'ala anan ta sabko sai abu ya canza yanzu sabanin kurin an ka tuhumi mace da zina ko wanda zina babu shi a maka bula bula tamanin baka shaida to ya aka hukunci sai sabko akan namiji khas akan namiji kurin shi namiji duk mai tuhuman matar shi da zina bai da shaidu hudu irin na hilal bin umayya to yanzu ga shaida shi mu zai rantsuwa hudu so hudu ya cewa shi abin da ke wadi gaskiya ne ta yi zina ko ciki ba nashi bane ba ya rantsuwa ta biyar kuma ce Allah tsina min albarka an ba gaskiya bane ba gaskiya bane ke wannan shine ita kuma mace yanzu ya koma kanta ita ko abin da ya tuhume ta za ta kare makanta wannan haddi na zina na jiha ita ma ta yi rantsuwa hudu cewa ƙarya yake abin da ya fada ta yi rantsuwa ta biyan ta ce hushin Allah ya tabbata a kanta in gaskiya ke abin da ya fadi daga nan wannan ayata sauko ya ce faƙara hatta balaga inna lamin sadiki na zuwa can ayata makaranta ta sama daga nan yanzu kai ayata sauko fansarafar nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arsala ilaiha faja annabi sai ta yi ya tura aka kira wata kuma faja hilal hilal bin umayya mijinata ya zo fa shahida fa shida wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi wannan rantsuwa hudu in yi rantsuwa annabi ce inna allaha ya'lamu an ahadukum kadhib fa hal minkum ta'ib ta yi rantsuwa shi annabi ce lalle wannan abin da kuke yanzu Allah ya shaida a cikinku akwai ɗaya makareci shin ɗaya zai tuba don abin da taɓa akwai ɗaya makariya mun muna aiki mu da zahirin shari'a za mu san baɗi ne Allah san baɗi ne amma tabbas bai wa kowa ci gaskiya ki shi ya ce ta yi ya gani ita ce ba a yi ba ka kullum shi ta shari'a ba ta da musulunci ba ta matsala da yawa ba wani bin diddigi wani mutum zamani a taban ha wajen wani mun kuskure wani magana a kan mutum a kan mutum mai haddin banza a yi kasan banza nawa ke namu wajen neman kullum da kalma da kaza kaza ko yake ni kuna haɗin yankin hukunci sai bayan shekaru ya kaso daga baya gano ba ka bane ba nawa na biya da yawa na cikin shari'a zamani na da biya ga cewa ita yi mishi a taron na da biya ga ta yi mishi ita kuma ga abin da ya maka da ya yi ka shi kwa sanin matsalarka yanzu cewa lalle da mace a cikin ku akwai mai ƙarya akwai mai tuba tun da wuri sun makamat bayan ya ƙare ita ma ta tashi fa shahidat ta yi rantsuwa cewa tana shaida ma Allah wallahi wannan abin da ya hudu ƙarya yake da ta zo wajen rantsuwa ta biyar ta cewa hushin Allah ya tabbata a kanta sai waƙafuwa su ci tsaya tsaya tsaya ka yanki ida ki cika ta ce innaha mujiba wannan rantsuwa wadda zaki ta biyar ita ce mai wajen ta miki da azabar Allah wa gaske ta ce rantsuwa ta karshe daga ita wa kin wajen ta dora ma kanki abin da ke ba abu na na wajen da azabar Allah wa ki hankali fatalakka'at wa nakasat ta tunkaro ta jabirki hidai baya hatta zananna anna tarji a mai tsamanin za ta kuma tarji gaskiya na yi haka inda muka yabla ba sai muka ta jaburki kamar za ta jaburki ta baya sai ta mai tsammanin za ta janye rantsuwarta bayan haka sun maƙalat ita ce la afada wa qaumi sa'iral yau labayan da za a yi a yau in kumitar da jama'ata baiwa in kumitar da jama'ata kenan danginta ka a ce ilos ta zana daga nan marasa akwai matsala kenan dan kanta kumitar su za ta kare kanta eh banda kumitar da jama'ata haka ta faɗi ya ce famadat kurin sai ta yangaje ta kurin ta sai ta koma kurin ta ci gaba da tabbatar da wannan rantsuwa guda hudu da ta biyar ta cika kalmar ta li'ani yanzu ta yi ƙari shi ya yi ita ta yi faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam a bisuruha فإن جاءت به أكحل العينين سابغ العليتين خدلت الساقين خدلت الساقين فهو لشريك بن سمهاء فجاءت به كذلك أنا لما تنزل كمان أو بانتا تنك ينتايو أجاء ديبا فإن جاءت به أكحل العينين إن يارا لتأهواه mai tunne yaro ne mai dora da ran idanuwa mai bakin haka ca mai bakin bakin bakin ido kuma babban ido ne mai baki sabir alate ne mai takasai cikakku ba shi gurbin takasai khadalajin saƙai ne kuma iya mai kaurin kwabari ma'ana iya da kasa kuma kwabari gudun mura kuma kuma mai sirrin kwabari iya da manyan kwabari faula sharik bin sama na wanda aka tuma da ta ne kurin ɗan shi ne shi ya abin na aiki da kamar yaran da aka in aka haifa kina shine kurin dan shine haka aka yi faja'at bihi kadhalika kurin da aka haifa yaro hilal aba kai ma gaskiya yake an yi kurin yaron da annabi da haka yazo kamar sa da eh idan dara dara cikakkun takasai da kuma wani kokobri to sai mun zaka ce ce lawala ma mada min kitabillah da kanan li wal hashan sake sarari dan da aka zo da yaro annabi ya tambaya an zo da yaro ya su daga shi yaro wanda ka hudi haka yazo ka mashi ne to kuma shari'a ta kare ma wannan mata tuhuma an kare ma wannan da dangantaka abun shi ba maganar yanzu a ce a mata haddi shi mu zalaka cewa in ba dan ba abin da ya riga ya gabata na littafin Allah kan lamarin liyani an aka yi ba magana a haddi ko a dangada ga wancan mijin ya ce da na sa albana da ni da ta da ko sha'ani da ko da da na mata kenan abin da mata na mata mata mata kenan da ya mata kenan haddi kenan haddi ba nan ba to amma shari'a ta zo ta kare wannan yaro kuma ta kare ita uwar wani bai zawa ya ture wani abu kurin haka za a barta wannan da kurin dan uwan shi ne wata ruwa kace walau la iman an ba da nutsuwa shi sakamakon hujjar jamhur da imam malik da imam shafi'i suke cewa shine hujjar su kan cewa wannan shahada kin rantsuwa ce dan kwarwa da nuna cewa laulal ayman da kan ne shi an ba da rantsuwa ba ta wannan tali'ani da akwai shi a tsakanin da yanzu daga nan kenan duk da to kashin a shari'a gaskiya kaza kama amma kuma shari'a ta zo kuma shi ce ba hankali idan shari'a ta zo nan sai zahiri hankali bai zuwa tuwai shi muna nan kan zahirin kan shari'a kurin Allah san baɗi ne kaga wannan irin masala ta abdullahi bin zama da dan sa'ad bin abi waqas ko masala ta wancan da na baiwal na baiwa abdullahi na baiwa sa'ad asalin da dan sa'ad bin sa'ad sa'ad bin sa'ad bin abi waqas dan uwan shi yake da baiwa ya baiwa ta kuma hannun abdullahi ta wannan hannun zama'a baban sarki annabi sallallahu alaihi wannan yana wannan cikin matan shi sauda bint zam'a baban sauda iya da mace baiwa wannan baiwa ta ta dan uwa Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad dan uwan shi ya mai wasiya cewa baiwa ta wajen zam'a dan wannan nata ni ciki na ne ma ta kuma hannun zam'a ita wannan dan uwanka ne ka amshe shi shi da aka zo bude maka sai sa'ad ya zo shi ya zo wannan dan wajen dan wajen zama dan wana ne dan wana ya mun wasi dana ne dan wana ya mun wasiya cin amshi shi abdullahi bin zama dan wan sauda ya zo ci rasulullahi ai wannan dan babana ne a gidan mu aka ahe shi ahe shi akai sunan babana shi kuma shari'a al-hulud al-firash al-hulud al-firash kenan da in mace ta da namiji hudani haka duka ta ji don mata ta yi a gidan shi dan shi ne mu shari'a gidan shi tsaro kenan dan shi ne gurin ba wani ba zai tura dan abu kenan kan haka tun da ɗana mai shin ne mana magana tana wurinta annabi ce ai salama wannan yaro an haife shi a gidansa abdullahi kenan ɗansa ne ɗan gidansa ne sa dai ka haƙuri kurin ka dangana amma ce idan aka dibi yaron kamar su ɗaya da ɗan uwan sa'ad a kama amma kuma shari'a ta ce mai suna shi ne mace kuma annabi ce shiga amma saboda shubaha ta annabi ce ma sauda da ta jibi anu kai ki yarda ma'ana ta kaɗaita da shi kai ka kuma samun kaɗaita ka irin na muharami inda haƙiƙa ne inda haƙiƙa ne cewa inda haƙiƙa ne ɗan wanta ne ubansa ɗaya amma annabi ya aiki da wancan zahirin ya ba ya ba ya bar ga dan gidansa ne a zahirin shari'a amma hakika annabi gudun shi wannan yace ki sa hijabi ki sa mishi hijabi ki sa mishi hijabi kinan kakke da kwadaita amma zama dan gidansa yake to shine aiki kiran shari'a zahirin shari'a ba bar mu Allah baɗi shine kurin kaga nan ma annabi ya ga hindi gashi kamar sai da wancan amma baiwa amma wancan haddi na zina shi wannan baiwa hadin gazabi wata wanda kuna aka tsaya a nan an yi li'ani an ƙara li'ani kurin shi kuma aka yi li'ani babu wani abu da za a wa mutum ba li'ani a komo a ce kuma a tara tun a gano kaza daga ba bayan an ƙare can Allah kuma shi san abin da zai Allah zai kumce shi sai yanzu abin da yake cewa al-ahkamul mutarattabatu ala li'an an yi li'ani an ƙare yanzu me yake biyo ba li'ani menene zai biyo in aka yi li'ani me zai biyo baya ga abin da zai biyo baya ya ce idza tala'ana zawjan thabata bi tala'unihima hadhihi al-ahkam idan li'ani aka yi li'ani tsakanin ma'aurata guda biyu dalilin wannan li'ani nasu ga hukuncin da zai tabbata hukuncin farko at-tafariqu bainahuma daga nan zama arme tsakaninsu ya kare ba magana arme tsakaninsu dalilin hadisin abdullahi bin umar ya ce la'anan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rajulun wa mara la'anan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rajulun wa mara'atin min al-ansar wa farqa bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace wani wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inji abdullahi bin umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi li'ani tsakanin wani mutum da wata mace daga cikin ansar kuma ya raba tsakaninsu ta wannan rabawa ta rabawa shi ne ya magana ta gaba a taharim na mu'abbad maganar haramcin haramci ne ɗan aka raba su ba irin wani bane a ce akwai kome ko a heta arme ko ya kafara a shi wannan shi ne haramci hala abada shi nasu ya zo karara a shari'a inda aka tahrimin abad akan li'ani ne kadai nasi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da haramci kada mace arme ha abada anan abin da ya shahara mu ana kawo tarimin abada akan mas'alar wanda ya armi mace mai idda wasu malamai na karawa akan hatta ka armi ma'ana mazinaciya ko ma'ana kuka aihu da ita ka arme ta arme har abada kai da ita wannan mas'ala ta tahrimin abada wannan yawo kan lalle an samu lokacin umar bin khattab ya tabbata umar bin khattab radiyallahu kamar nan cikin littafi na na na imam al-qurtubi jami'ul hakam na imam al-qurtubi cikin tafsiri ya kawo musu asalin daga guda biyu duk da kamar na wannan malikiya ma kasan malamai ne masu adalci masu neman hujja kuran ya ka masalar cewa lalle ya wakana umar bin khattab radiyallahu anhu an zo wata mace mijinta mana ta yi ta yi arme a cikin idda umar ya kawo su ya raba arman wannan kuma ce da ke da shi har abada an kare shi ke na raba su cikin jama'a na gujewa kwana daga baya sayyidina ali na da aka abu musul ash'ari cikin sahabbai a cikin akwai sayyidina ali sun suka ce umar ta in ta ina za ka haramta abinda Allah bai haramta ba a na ka samu hujji haramtawa abin na abu da me ka haramta wannan almi tsakanin saka umar tsaye wani hujja da me za ka haramta Allah ka haramtawa ya za ka haramta abinda bai haramta me ka ɗauta hujja nuna suka saka sa umar gaba cewa da wani dalili za a ci alfiha abada ƙarshe umar ya komo daga magana to zumi za a yi ya tambaye sai na ali me kuke ga za a yi alhaji abin da za a yi ta cika iddata ta mijinta na harko ta yi idda ga shi na biyun da ya tashi ta ida ta kwara kwanaki bayan shi na kwanaki za a raba su ta ida idda ta biyu bayan ta ƙare kuma kowa a buɗe ta ƙare idda ba zawari da shi ma haka aliyu kuma haka umar da haka kowa da amma wannan hukunci na farko ya an ta da shi da sun ta sun watsa shi sun ta da shi shi ne har yau yake kame a nan ya shahara a watan da yawa cikin mazhabu suke kawo wani abu amma a iya abu babu haramci ha abada akan wani abu mace idan aka abu sai a raba su dama dama dama dama kwanta ba ka koyama dama matsala a kwanta ne to kuma masala ta biyu masalar me ya kawo a yanzu ta aka cewa wasu sun yi zina sai ya arme ta bayan sun yi zina ba ta yi ba idda sai malamai su kawo wannan hukumci na cewa tahrimul abad ko irin da ake zamanin da abin ya yawa ya yi armi da ciki Allah kiyaye bacin zamani ne da al'adam take ka haka nan armi da ciki mahiyawa akan zo a yi sadaki ba a yi musi ga armi kuma ya samu alaka da ita wuri guda suke ana kai kai da kawowa nan da nan kuma a yi abin da ba a so kuma a shiga bige bige kama kama daga baya duk wannan abin da ya kana al'adar mu na sadaki ya yi sadaki ba a siga ba wasu don dabara ce diya wadara ce da akwai wadara kama akwai dabara ya yi sadaki kenan na ishasa wani sadaki al'adarmu kenan ana iya wasa daga baya babu bukat ko a ce don ka ya shirya biki daga baya don ka aje yawo su a wajensu don su hana kusance ta ya abu ya ce to babu a mai sadaki ne aka yi wannan ana nan ana nan wani a samu daga wannan hanyar sadakin tun ya samu kusanta da ita sai ce gidansu alaƙa da ka samu kasu mai kwari tsakaninsu wannan alaƙa da kasu mai kwari ita kai su bar hanya wannan shi in ba wasu aka ba har yau abin nan bai raguwa na ai ciki bai arewa ba ko a dangana wannan a tsaye da kai komi ba wani sadaki ba wani sadaki yana na jira a bari an Allah ka irin wani sadaki ai kumfule ko a watsi shi ya kashi ya san ba wata shuba tsakaninsu ba komi tsakaninsu amma wannan shuba da ta ta sadaki ta yawa gaskiya ya yawa kurin a bari a sa alƙawali kurin ranar kaza za a armi kun shikenan a yi arami ba da shi aka aramu daga ba ma kai ta sai tana ali fatima haka annabi sallallahu alaihi wasallam da arma aisha shekara biyu ba aka yi ta idan ka arma aka shekara biyu ma ba an arma tana matar shi sai ban shekara biyu ko uku zuwa uku aka yi gidan shi ba matsala bace ba an ayi arme ayi bishi ayi komi a bari in muku shirya kai ta bane ba dan abin da aka samu daga baya a shirya kai ta gidan daga baya ba lahi bane ba ba dole bane ba kai tsaye an kai ta yayi ayi ayi arme dan arme yayi yayi lahiya masanya akawa dan arme da mai sarrafa ba su daƙi sai al'ada ba mai sarrafa ba su daƙi sai al'ada duk abin zai zo bayan sadaki akan arami al'ada ce eh duk al'ada ce bayan sadaki mai zai sarrafa shi da ka jira a yi biki a kawo kaya kawo kaya ba lizu mai tayoyi ya kawo kaza ka kaza duk a nan kudin maza kudin waye kudin goro duk a yi a nan haka zawa duk a nan ya kashe ka ya kashe ka an kashe ka an yi da ka Allah ka kai mata an gurguta ka an kai dan kasuwa dan kai magaci ne da an cika rinka ka sa su mu matsalar sarar mai mai arme ko masoyi ya riga yanzu ya an gaje ya zo wani sakin da ya kai dari ce kai goji ka musan ko abin zai biyo ba ya gomanta kuma shi ba wasa ba zai in dan kasuwa ne dai kare mai karfin jari ne hasa zai ya kasa ta kawo kawa zai kawo kawa zai in magaci ne iyawa wajen kuɗi ma ke ba sa ba ya shi kuɗin mutane a nan daga an kare da sabga kwana biyu an zo an zo an zo da sai ya ci kudi a ce mai rakawa ce in nan kasuwa ne ya ci ni jarin karamin jari karamin jari Allah dai ake Allah dai ake dan kasuwa ne dama ya ya shiga ya shiga salaki iya an sa mai ranar arme bai da hali ya kashe kudin in na ma'aikata ne ya kashe in na dan kasuwa ce jarin shi ya kare sai an an kuma ga yauni yanzu an kame mata ga yauni kuma ya ci kudi jari ya rage daga an kwan biyu kwana biyu a hajji kasuwa ta juye ya rike kantin kuwa ne libya ko nigeria a ce mai horar kawa ce amma ka ci ne an ji an kama shi an kashe gidan kaso ya ji kudin abu a ce mai horar kawa ce ba ta horar kawa wannan ba lizikin shi ne horar kawai duk shi jigar batanin wallahi duk yanzu an kashe wallahi an kashe an kashe shi ka miliyan sadaka jika hamsin ko jika ɗari wani jika ɗari takwas duk kudin kudin kudin kudin alada ne kudin bai bai zubi to na na na za iya amma wannan wannan ba a yi mashi ba ya zama tsaye gumi an wani ba wani ba wani bi ba amma ta kaza suna ga kasawa ce Allah dole ma ko aka bar al'ada ko dole shawala ko shawala to kuma na san na ko shawala sadaki ma nawa ne kun sadaki sai kun bashin kashin ka bada sadaki a kaza kurin in nawa ne kashin ka shi ka bada kurin ku ji an ku shi ka ta gidan ta kurin to irin wani muna magana a yanzu mun shigo ta wani ce daban cewa in aka yi azina wannan hukumci hatta wani umarcin kanshi ba muke magana ba hatta na umarcin kanshi iya magana akan idda ta armi idda ta armi a ita ne magana ta zo daga umar bin khattab cewa an aka yi armi a cikin idda tarimul abad magane magane akan ar idda ta armi ne amma daman ba ta zina ba ba magana zina ba ko cikin banza ba shi ba abin yanzu to shi ma ta arman magana an ɗauke ta umar ya ɗauke ta ya bar ta ya janye magana haramci to ina ka samu a ce armi ha abada shi da ta kuma alisana san juna ganin ta koma da alalace gaba daya akwai dama ƙololo abu ta yi ciki a bata ayubu ko a raba su don ba kwanci da cikin armi na zina a bar su in ta daga baya an mai shi ta a wajen magabata abubakar siddiq da wasu cikin musabai iya gama shi abubakar siddiq ta yi wa dorawa ta bilal ibn hazam shi barake shi kwari ya magana mai zai ibn hazam masu cewa mazinaciya za ta idda ci aina Allah ya mata idda Allah da ku annabi aina wa dora mata idda mazinaciya haka ibn hazam ya ce wa dora mata kaga dora mata kuma abubakar siddiq ana hatta da abubakar siddiq kan abubakar siddiq da abubakar siddiq babu idda ga mazinaciya kada kun tare sabra'i kun kun sabra'i da babu da iddace babu inda kawo Allah ya mutum mutalakat da da musamman sun ba ta shuke wannan kai sai ta kuloke wannan shi Allah magana mata da aka sake magana wal mutalakat da musamman abu suna sai ta kuloke mata da aka sake sai zaman jini uku to wannan shine kuran amma magana mazana ce ya ce ba ka magana idda kanta ba idda ta mata armici da haka shi dai magana a koma can shara cikin da ta yi zaga magana to gina ta kace yanzu dai a bar gaugawar cewa dan wani ya ya mata a ciki a ce ai babu armi abada ko dan da ciki ya an armi a ce wa armi abada a za a hudda daga baya in ta armi daga baya babu zai na armi ta kuma ta kace kullum gaskiya magana babu zai na armi tsakanin su kuma shi ma wancan na arman da yazo nasin da yazo Umar ya bar wannan magana ya koma da kanta ya kuma ya yarda bayan ta idda ta kare zai yi armanta wanda ya arman wanda ya arman kan lahi za a raba su daga bayan ta kare idda daga biyu shi kenan a yarmi wallawa sai wannan na ne a tarimin a yawa magana muna cikin tarimin mu'abbad magana haramtawa hal abada da kawul sahal bin sa'ad madata sunna fi mutala'inain an yi farika bayanahuma ثم لا يجتمعان أبدا سهل yake cewa sunna ta huce kenan sunna ta ta huce akan ma'aurata wanda suka yi suka yi tsinuwa an yi farka bainu ma a raba tsakanin su abin da ke kenan sunna sahabi ne ce kaza sunna ce kenan abin da ke marfu kenan haka manzo Allah kenan ya rayu haka ya tabbata masa shi yace sunna ta huce ta tabbata akan cewa masu li'ani an yi farka bai noma a raba tsakaninsu an aka raba su ce sun malayi jami'ani abada su ne hal abada ko su biyu a duniya babu armi annan ne aka zo armi haram a ta armi hal abada tsakanin masu li'ani guda biyu wannan shi ne abinda ke biyowa ba li'ani raba su kuma shi da ta armi hal abada sai istiqaqul mula'anata sadaq shi wanda mula'ana mula'ana mula'ana mana wanda aka yi li'anin da ita in misali akwai sadaki ba a bata ba dole ya bata ana bin ba shi ko bata dan li'anin shikenan a sadaki ya bata dole ya wannan magana shi ne wadadin muke suna magwata ba komai da hujja yanzu ya ce a bata sadaki ya maka magana na ɗaya raba su ya kama hadisi magana ha amsa bada ga hadisi cewa ta ce ta ce saraki ga hadisi duka kuma ne hujja ba kun a ce ba wani ya haramta ya ce kaza a ba magana wani kurin annabi ce Allah ce ba magana Allah kuma da da a warka cikin sauki hankalin bai da ko ina ba yace ya wannan magana ta ta ci sadaki ya kawo ruwaya wadda hatta Imam Bukhari Muslim ya kawo yace li hadisi Ayyub an Sa'id ibn Jubair qala قلت لابن عمر نجم عبد الله بن عمر من سيد بن جبير رجل قذف مرأته ما matsayin namijin da ya tuhumi matar shi faqad sai abdullahi bin umar ya ce masa ibn jubair farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam baina akhaway ibn ajlan ibn ajlan annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakanin wasu ƴan uwa guda biyu na قبيلة بني عجلان وقال النبي ياتي موسو الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تعب إنما كان تابعي أزو Allah dai ya san ɗayanku makaryaci ne akwai mai tuba fa'aba ya kowa ya ƙi tuba namijin ya ƙi tuba matar ta ƙi tuba annabi sake maimaitawa Allah ya alam anna ahadakuma kadib Allah ya san ɗayan ku makaryaci ne mace ta shi ya rantsuwa ta yi zina ita ta rantsuwa ba ta yi ba shi hadda tsinuwar Allah ita da hucin Allah a kanta annabi ya ce masa fa hal min kuma ta'ib shin a cikin ku akwai mai tuba nan ma dai fa abaya suka ki tuba fa qal ya sake cewa da Allah ya alam anna ahadakuma lakadib hasa uku take nan Allah ya san ɗayanku makaryaci ne fahalimin kuma ta'ib a cikinku akwai wanda zai tuba fa'abaya suka ƙi fafarraƙa bayanahuma sai annabi ya raba tsakaninsu ƙala ayyub faƙali amur bin dinar amur bin dinar ke cewa inna fil hadisi shay'an la araka tuhadisu ke shi da ke bashi labarin shi ma sai magana to shi kina ayyub da yake ba da labarin sai abin da zaka ce mishi ai a hadisin akwai wani wanda kai ba kawo shi ba akwai saura kai baka ba da sauran labarin qal yace qala rajul shi ai namijin da aka yi wannan abin da shi ya ce mali to kudi na wa mana sadaki na qal qil yace la mala lak baka da haƙƙin dukiya ta baka sadakin ka la la baka da haƙƙi yace annabi ta shi in kunta sadiqan faƙar da halta biya in har gaskiya ne cewa ma ta yi zinar ai kai ka kwanta da ta a kan saraƙe kwanta da ta almina kai ko ta ci saraƙinta wa in kunta kadiban in kuma ƙarya ce ma kai fahuwa abu adumin ka ya ma nesa da kai ka cuce ta ka gungamta kamar ƙazafi ke ta kowane hali zai bai kowa maka ta ci kayan ta saraƙinta shine hujjar cewa ta cancanta a ba ta sassaƙin da ba a milo zaƙi halayani sai hukumci na hudu iltihaƙul waladil bibil mula'ana bibil mula'ina iltihaƙul waladil bibil mula'ina a dangana ɗan da ita wadda aka yi li'anin da ita muke na misali ɗana ya turi ya ce wani ba ɗan shi ba ne ba ko ciki ita misali ba kai ba cikin shi ba ne ba to yanzu wannan ɗan za a ce dan wance kwar dan wance ne ba an ce mai dan zana ba kuma ce dan wance ba ce dan wance kuma dan wance ne kin danta ne kurin li hadith ibn umar da li hadith abdullah ibn umar shi ma daga hujja yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa mar'atihi fantafa min waladiha ففرق بينهما وألحق وألحق الولد بالمرأة wannan ruwaya ba imam al-bukhari ya kawo muslim ya kawo sauran wurare abdullahi bin umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana bayna rajul wa mar'ati yayi li'ani tsakanin wannan miji da da mace fantafa min waladiya wannan mutuma dan da ne na wannan mata ce ba dan shi bane fafarraka bainahuma da aka yi li'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin wa'annan mata da miji ya raba tsakanin su kuma wa ala haƙala walad bil mar'a ya dangana wannan ɗa ga uwashi ɗan wancan ne shi kenan ɗan wanci da ka ce ɗan zina kai ma ka shiga uku kun za ba magana kai neman shaida kun mula da ka zai ba ni ba ce ka shaida ka ce kurin ba kurin kun mula da ka zai kurin ba ka ce a kan ka ce ta zina ɗan zina ne an ƙare shi kofa tun tarihi wasu da ne ta ba wani kurin ka aka kuma maka haddi kai tsaye kurin haddin azafi ko ka ce shi ɗan zina ko ka ce ɗan goma zina ce ya ce kurin za a ma haddin azafi ya hauka ya ce abu na gaba na biyar da yake biyowa bayan li'ani subutu tawarus bin mala'ina wa waladiha tabbacin gadayya gadayya tsakanin matar da ta yi li'ani da ɗan nata ɗa ne ko ɗiya ne za su gadu juna ke kawul ibn shahab fi hadisi sa'ad bin sa'ad wani da makaranta ya ce fakanata sunna ba a da huma an yi farraka bayan mutulaye ne abinda ke sunna bayan waɗannan biyun da aka wa abinda ke cikin sunna a raba tsakanin masu li'ani guda biyu wa kana ta hamila in matar ta zama to da ciki ne wa kana binuha yud'a li ummi za a kira dan dan wance qal summa jarat fi mirathiha annaha tadisu wa yurisu minha ma farata Allahu lahu kuma sunna ta gabata zai ma'ana za ta gade shi kuma shi ya gadi abinda Allah ya yanka mai a wajen uwar shi na meye a ɓoye duk da bai littafi na muktasar sai ta yi ta gade shi kurgici bai ce ba ta gadi abin da aka yanka mata kun ce ta gade shi amma shi da ya ka ce wayar su min ha ma faradar lahu shi kuma zai gade ta abin da Allah yanka ma da a wajen oshi na menene a ƙasa akwai magana cewa ɗan zana kudin liyani ɗaya ne hukuncinsa ɗaya yadda mutum zai mutu misali yanzu ɗan zana ɗan washi ne sai mutu ya bar kuɗi ya bar gidaje ya maleka bashi ko haɗo shi sai zai a ba uwa sudusi sudusi wa mace sauran ta za a ba ta sudusi ko sudusi a a nan wannan uwa take kwashe gadon gaba daya ita ce uwa ita ce uba shi ba shi da uba ya daga cikin fatari mutum mai na yabi na ba zai gano haka da masala take ce kenan dan zina da irin dan idan ya mutu ba a cewa wani sulusun uwa kun wace uban shi ce wace uban shi ba kun ta wace uba kun ta kwashe kullum anan wata gwada komai ta kwashe komai ita ce kuma cin uba anan duk ɗaya ne kuncin su da ɗan sanar ɗan tsinuwa to kuncin su ɗaya ne duk ɗayan wasu ne saboda me ita maganar shari'a ba ta yarda da ɗa da ba a yi ba don akwai maganar ra'ayin malamai kaza hira ce wannan da yawa ta malamai malamai babu nasi ko nasi ƙarya ta bata nan sai sama cin suna bi dawud duk wanda zai zana mace kowace ko ɗan waye ko ɗan zane ne kun ɗan zane ne kun ba wani magana dangana shi gaban shi ko ana cewa inda ko ka aida a wani annabi ce ko ka aida a wadan ɗan zane ne kun ce nasi na cikin suna bidon ruwaya tabbatata za ka malamai suna kawo kaza wannan ya ce kaza suna kuma bayanin malamai ne mana sai karar annabi ya ce babu garkon to an wa idan ma ko ka bude wani kowa a bude kowa ta dan zina yi me kina amma armi a dan zina zai gado kinan me arma arma arma malaka ne sai ko sai kowa ce gaskiya mun suna so su maza su bude ta ta ina ga mashawar hasan ne yake cewa kan mas'alan makanta ta ka dangana ma ibn taymiya iyaka masa tana da tana da iyaka akwai mas'ala ta rashin wai ba kurin bane ba kurin zan haka kuran ya kawo su dalilai wanda haka ne suka dauko ga ibn taymiya ce shi ma ci ana yi amma akwai dalilai gaskiya kurin zahiri nassin qur'ani nassin sunna ne ya tabbatar da kurin da mataka babu alimi gado bai tabbata alimi ke tabbatar da gado babu alimi kurin danta ne kurin annan ya mai wani isani bashin abuwa duniya da tsakanin su shi mai wani isani tsakanin su amma shari'a ne mutu kurin dan ɗiyan alimi ake ba gado gaskiya magana sai haddu sarika haddin barawo mai dauke-dauke ba kan ka mutane haddin mai dauke-dauke ba mai daukan ka mutane yace wa min ad-daruriyat allati ja'a al-islam bi hifziha al-mal cikin zaurata hamsu kenan da da musulunci ke mara kanta kiyaye dukiya da rai da da da dangantaka da jini a ciki akwai kare dukiya وقد أمر الإسلام بكسبه من الحلال musulunci ya umarni mutum ya nemi halak haka aka maka umarni ka nemi halak kai ka ci halak ka ce da iyalanka halak ka ce da mutane halak wal asali fil ashiya al ibaha asalin komi a shar'ance komi zamu ci halaka ne sai abin da aka ce kaza haramun dan kullum hikima ta Allah rahama ta Allah gabayi kullum za ga abin da yake haram kaɗan ne halatta take da yawa shi Allah hikimar Allah hikimar Allah cikin alkur'ani ya ga duk abin da aka zo sai aka magana a abinci ga abin da yake haramu a mata ga ni haramu saurawa fara lakum ma'aura zalakum ya ce ba wannan ba haka ke haram ke ga muku dan kenan saura duk da ba ambata aka ce ba duk halakan ne amma yanzu akwai hikima a ce a zaro maka halaka a mata zanuwa ya ci kai mana tare da yawa da gujiya da hatsi da wake da hura da kudi da waya ta zaro maka abu abu mai yawa amma kurin ga haram giya da abu mai maye kurin da abu mai maye sa su haram ne alade haram ne musu haram duk wani aga maka ya ce saurawa halaka ne to ce kenan musulunci ya yi umarni mutum ya nemi halak dama asalin komi halaka ne wa naha an kasabi min haram an hana maka nema na haram da abin da ka ci nagu ka mallaka hana ka nema ta hanyar haram wa bayyana wujuhal kasab al haram kuma Allah ya bayyana da hanyoyin haramcin to kada fasal lakum ma harrama alaikum Allah muku bayani dalla dalla abin da yake haramu ne wanda ba shi ba kin halaka ne yace wa min al kasab al haram as-sadiqa daga cikin hanyoyin nema na haram akwai sata wahi akhdhu mal al-ghayr ala wajhi al-khifya wal istitar wahi akhdhu al-mal wahi akhdhu al-mal al-ghayr ala wajhi al-khifya wal istitar me yace neman cikin abin da yake haramu ne sata me sata kuma kamar wai fasara sata shine amsal ko dokan kayan wani a hanya ta ɓoye cikin duhu cikin zai bai gani ba ka ɗauki shi ne sata waye mana da kaba'ir sata tana daga cikin manyan-manyan laifi wa hadduwa sabitin bil kitabi wa sunna wa jama'il umma kuma ita sata haddinta ya tabbata a ƙur'ani haka a sunna haka ijma'in ba saɓani kanta ba saɓani kan haddin masu ɓarawo yace kala ta'ala wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim barawo da barauniya faqata'u aydiyahuma ku yanke hannayensu kuran yin haka ce jazaa'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata na sata nakala min wata ukuba ce daga Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima cikin tsarin shi na ban tafsir wani ya kawo wani ayar wani mutumin daji mai hankali sai ji wani iya karanta wannan aya wa sariq wa sariq da fakadu aydihim wa jazaa'an ma kasabu kalamin Allah wallahu ghafurur rahim ba kawai yace wannan magana wace ce magana ce ka Allah bai wani magana to da ke kasan ƙurani ce bisa mana Allah bai wani magana a wani magana babu hikima aka zo wajen umar ya zo magabata aka zo ya kai kan aka ce a kuna sarar magana ya ce misa haka ya ce bai wa Allah ya ce a shirya hannu a yanki kuma ya ce bai gama da bikin kai ya ce bada ba tsari a kanta ya ce dama haka wajen azizin fake ce yau wala san wani magana bai wa Allah ya ta ta bai wa ta Allah ya ba ce ba cikin ba hikima ya za an ce a yanki a shirya hannu kuma kuba ce daga Allah kuma a ce gafaru rahim ko da amma ai haka ne bi santa ba amma kuma abu ya muwafaka ai shi mai karanta kuskure mai karanta ne kuskure yace wallahi gafaru mai ko nan azizun hakim yace wallahi gafaru rahim mai ko yace wallahi azizun hakim sai yanzu na kenan ga nasin qur'ani da ya tabbatar da cewa barawo kurin za a yanke ma barawo da barawniya mai za a yanke musu hannu kuma nan uku sakamakon abin da suka aikata na sata kuma Allah mabuwayi ne mai hikima wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqan fi mijan qimatuhu thalath dirahim abuwa bukhari muslim sauran wurare sunna sun kawo asabu sunna sun kawo magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun wani barawo fi mijan mijan garkuwa shine mijan garkuwa wadda kimarta dirhami uku ne dirhami uku ne قال ابن منذر وأجمعوا على أن قضاء السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حرا ابن منذر كيتشوا من جمع ساتا زام بيو بايا akan me ake yanke hannu kullum komai zaka dauka ko ko wata kima ce shi zai muka fara bayanin da lokacin ba mu dama wanda a wannan ruwa ta Abdullahi bin Umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannu akan wata garkuwa kimata dirhami uku ibn munzir ya karanta da mun ce ijma'i ne na magabata cewa za a yanke hannun hannun barawo yanke shi ya zama wajibi in aka samu shaidu guda biyu adalai musulmi kuma diya a shi ne za a yanke hannun Allah kai mana insha Allah zai bayani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته